إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ويقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أليس كذلك قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن غالب التمتام الضبي إيش بهذا بني قال حدثني أمية ابن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روه اب روه بن ابن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر وله خصاص wai ceton ai kiran sallah sai ya juya da gudu ya je yana kara yana gudu baya son ya ji kiran sallah yana cikin fada'ilul azani kenan ko hadha hadithun sahihun ahrajahu muslimun an umayya umayyah ibn bistam an yazid ibn an yazid an rauhin an suhailin qala yace arsalani abi ila bani harithata wa ma'i gulamun lana mahaifina ya aike ni zuwa bani harisata ina tare da wani yaro fanadahu munadin min ha'itin bismihi wannan yaro muna zo bayan katanga sai suka je wani ya kira shi da sunan shi fa ashrafa ala alhayit sai tsallaka katangan katanga sai bai ga kowa ba falam yara shay'an fa zakartu zalika li abi sai na fada ma mahaifina ga abin da ya faru fa qala sai yace iza samita sautan fanadi bis salati in ka ji murya baka san wake kira ba kowa shaitani kenan aljanni shaitanu kenan sai kai kiran sallah fa inni samitu abu hurairah yaqul sai ce saboda naji abu hurairah yana fadan cewa manzo Allah ya ce in shaitan ya ji kiran sallah shi shekara gudu wal husasu ad-durat abinda ake cewa al husasu shine ad-durat wa qila shiddatul adwi ko gudu tsananin gudu wasu ila asim وسئل عاصم ابن أبي النجود عن هذا قال إنما الحصاشي إذا صر بأذنيه يسأل التام يتوشى كنا يسغدا بي وما ساعد معنى إن يشريا يشيكا نقول فذلك الحصاص أبن أكي تبع الحصاص كنا قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أبو بكر الحيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا نادى المنادي بالصلاة إلا دن يكرا صلى هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء sai shaitan ya sheka da gudu har sai ya kai inda ake kira rauha wurin mil talatin ne daga madina zuwa wajen kala hiya salasuna milan minal madina هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة وغيره عن جرير عن الأعمش قال مالك إمام مالك استعمل زيد استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم أن أن أيك أن دا zaidu bin aslama a wajen ma'adinai na bani sulaim ya ta kulawa da wajen wa kana ma'adinan la yazalu yusabu fihi al-insanu min kibalil jin yace waje ne da duk wanda ya bi wurin su da yawa sai ga shedanu sun buge shi fashakau zalika ila zaid bin aslama sai suka fara ma zaid bin aslama ga abin da ke faruwa fa amarahum bil azani sai ce duk wanda ya ji wani tsoro ko ya shaka abu ya kiran sallah wa an yarfa'u bihi aswatahum su daga muryarsu fa fa'alu fanqata azalika anhu haka aka nuna mana tun tintini mana da an ji wani lokaci mutum na tafiya cikin dare sai ga jikin sai ga tsikan jikin shi na tashi sai ga ya sai ga to to sai ka sai ka kira ka daga muryarka Allahu akbar Al- da karfi kana yi duk inda shaitan yake sai sheka da gudu to ma'ana wannan na nuna cewa kiran sallah ba lallai sai za a yi sallah kada yake ba in za a kori shaitan ma ana yi eh eh ban ji ba me zai hana komai na da rukuya ehe kaji kaga fatul majid kitab shiru kitab tauhid la ba sa bin ruqa ma lam yakun shirkan mazhabin wasu sahabbai kenan su amma kaman su Abdullahi bin Mas'ud suna da tsanani sosai akan waɗannan matsaloli haka zaka ga ana tace ne nace a cikin قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا هميد, هميد بن زنجوي زنجو زنجويه قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال يتي سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي نجم الله صلى الله عليه وسلم ينافدر innal mu'adhdhinina tabbas ladanai ko masu kiran sallah atwalun nasi a'naqa yawmal qiyama ranar lahira sun fi kowa tsawon wuya to sai aka ce wani ado wani kyau ke cikin tsawon wuya to shine suka ce hadha hadithun sahihun akhrajahu muslimun an muhammad bin abdullah bin numair an abda an talha bin yahya عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله أبي محمد التيمي القرشي سيما لا يتي قوله أطول الناس أعناقا فدن دا يتي ولا داني سن في قوة سوان ويا رانا تاشن القيامة إنا معنى هكا سيتي قال ابن الأعرابي معناه babban malami fa zai fassara sai da wanda ke gaba da shi sai ce wani ya ce dole sai an tafi akan wannan tsari ilimi ya samu daraja albarka malamai ko masu karantarwa su samu albarka an fahimta amma karantarwa ya zama kamar wajen yaki wajen wasanni wajen menene da ga yaranta a cikin karantarwa mutum yana karantarwa kuma yana saka yaranta a ciki duk yana rage darajan ilimi ne yana rage darajan suna yana rage abubuwa da yawa lokacin da kake magana kamar kana wasanni din sa'o'in almajiranka da suke yan takife su ne suke Allah wanda duk ya girme ka yafi ka tunanai da ya ji magana sai ga ranshi sai ga to me amfanin wannan me ke cikin wannan ai babu ilimi a cikin wannan sai ga ba gobe sai ga ba sai zo ba sai dawo wajen eh qala ibn al-arabi ma'anahu aktharuhum a'malan wai ladanai sun fi mutane yawan ayyuka yuqalu li fulanin unuqun min alkhairi ay qit'a ma'ana wani yana da ayyuka masu alkhairi da yawa wa qala ghayruhu ghayr ibn al-arabi kuma yace aktsaruhum raja'an wai sun fi kowa fata muna fata kauna lokacin da kowa hankalin shi ya tashi ya rasa abin da yake ciki ya rure zai ga suna daga wuya suna jiran a ce musu su je su shiga aljanna an fahimta li'anna man raja shay'an tala ilayhi unuku wanda ke ke kauna abu sai ga yana ai yace aga ana daga da ai magana haka duk jama'a na zaune sai ga wanda ya daga wanda ya daga kanshi wanda yana son a ganshi a ce ba haka bane ba fannas yakununa fil karbi wa hum fil rawhi yashra'ibuna an yuzana lahum fi dukhulil janna mutane na cikin tashin hankali su kuma suna jiran a ce musu ku shiga aljanna wa qila ma'anahu aka ce ma'anarsa addunuhu min Allah sun fi kowa kusanci daga zuwa ga Allah madaukakin sarki wa qila aka ce arada annahu la yuljimuhum al-araq aka ce ranar tashin alkiyama tsayuwa za ta yi tsayuwa gumi kowa ya hada gumi wani gumi ya kai mishi kafa guyuwa kwarinsa guyuwansa jibi wani ya nitse a ciki aka ce to masu ladanai su suna da tsawon wuya duk gumin da aka yi ba za su nitse ba a ciki فإن الناس يوم القيامة يكونون في العرق بقدر أعمالهم kowa gwargwadon aikin ka za ka samu gumi ya ji ya nitsa mutum wani ya kai rabi wani ya kai فمنهم من يأخذه إلى كعبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق أبن كيف كينا وقيل أكتي معناه أنهم يكونون رؤوسا يومئذ والعرب تصف السادة بطول العلم وإذا أنت من كيام ملادانا إذا زمو شاغبني ذا باس شوغبنشي سبب الأربعة تصف السادة بطول العنق الأربعة نتي من شاغبني أي وانا ينا دوغو ويا معنى أنا نفي شوغباني كينا إيه. وقيل الأعناق الجماعات aka ce al'anaku abinda ake nufi da al'anaku aljama'atu yuqalu ja'ani unqum minan nas ai mutane da yawa sun zo mini ai jama'atu wa minhu qawluhu subhanahu wa ta'ala fazallat a'naquhum laha khadi'ina fazallat a'naquhum laha khadi'ina al'anak ba wannan da kake tsammani ai jama'atuhum walidhalika lam yaqul khadi'atu an fahimta ومعنى الحديث أن جمع المؤذنين يكون أكثر فإن من أجاب دعوته يكون معه yace ai taron masu bin ladanai suna da yawa saboda duk sa'an da kai kiran sallah adadin wanda suka amsa kiran sallah suka zo suka yi sallah suna tare da kai warawa ba'dhum i'nakan bi kasrar ai isra'an ila aljanna aka ce maimakon a'naka aka ce i'nakan sun fi kowa gaggawan shiga aljanna kowanne ne aka fada duk daraja ce ta kiran sallah ladanci kenan قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي إسراء إلى الجنة akwai abin da za a ɗebe kewa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nawa na shiga aljanna sai na ji motsin takalmin ka yawa ya bilal bima sababta da me wani aiki kai ya ce ai abinda nake kyauta zato duk sa'an da na yi alwala sai na yi sallah raka abu kaga shi ma ta inda ya samu ɗaukaka قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأسم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله صالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأسم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أبي صالح سمعان شيني الماجر أبو هريرة كده yablugu bihin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abu huraira kuma yana sadar da wannan hadisin zuwa manzon Allah ma'ana yarfa'uhu kenan ma'ana hadisin marfu'i kenan qala yace al imamu baminun wal mu'adhdhinu mu'taman abinda manzon Allah ya fara kenan al imamu baminun wal mu'adhdhinu mu'taman Allahumma ya Allah madaukakin sarki fa arshidil a'imma ka shiryar da limamai waghfir lil mu'azzinina ka gafarta ma masu kiran sallah lada nai kenan ko wanne ne yafi daraja kenan zai zo yi bayanin wannan kalmomi wayannan kalmomi قال وحدثنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد ابن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد ابن عيسى البرتي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ويروى هذا الحديث عن أبي صالح عن عائشة أبو صالح أن رويته وأن حديث كما دقريشي bayan na abu hurera daga nana aisha an nabi sallallahu alaihi wasallama qala abu isa sami'tu aba zur'ata yaqulu hadithu abi salih an abi hurera asahu min hadith abi salih an aisha kaga adalci kenan babu ilimin da aka katange shi aka kare shi aka yi mai kariya aka yi masa komai kamar ilimin hadisi ibnu abi hatim a cikin jarhawar tarihi da ya zo kan uban shi da ya haife shi da ya faɗi gaskiya abin da ke ba za a yi karya ba don ɗana ne ko ubana ne ko mai a'a abin da ke tare da shi shi za ka faɗa saboda me za a kare me za a kare hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ake yi ba ni ko kai ake kallo ba ake kallo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وسمعت محمدا يقول حديث ابي صالح عن عائشه الصحيح wani ce hadisi abu salihin ana abi huraira asah wani kuma yace an aisha asah wa yuzkaru an ali an ali bin al-madini annahu lam yuthbit wahidan minhuma ace abu ali bin humaydi shi bai tabbatar da kowa ɗaya ba a cikin su wa fihi dalilun ala tafdil al-adhan ala al-imamati wai akwai dalili a cikin wannan da ke ke bayyana falalan ladanci kan limanci لأن حال الأمين أحسن من حال الضمين wai saboda halin amintacce ya fi halin wanda yake zai lamunce ma mutane sallarsu ko eh saboda almu'azzinu ai amini ne da ya kira sallah zaka tashi kai sallah ka sani lokaci bai shiga ba mana an amince da shi kiran da ya daga kiran sallah kowa sai tashi sallah azhar la'asar magarba isha asuba ba ruwanka ka duba ba ruwanka lokaci yayi ko bai ba shine lokaci a wajenka to ka amince da shi kenan amintaccen al'umma kenan eh da an ji kiran sallah sai ka je ka dauki dabino ka sa bakin ka ba haka bane ba kai azumi tun safe har zuwa yamma kana jin kiran sallah ka sani ƙarya ne ka sani lokaci bai kai ba ka sani kaza a'a kana jin kiran sallah ka sallah dani ne shekara hamsin yana kiran sallah ba ba ba sa ba qawluhu al-imamu daminun fadasa cewa al-imamu daminun qila ma'anahu annahu yahfazu salata wa adad ar-raka'ati 'ala al-qaumi liman yana kiyaye sallah da adadin raka'o'i فالضمان في اللغة الرعاية عبنا كيما الضمان في الرعاية كي أيوة والضامن الراعي وقيل وإسمع لما يسكت معناه ضمان الدعاء لا منشوى الدعاء أي أم القوم به إن زي الدعاء سي حدا قوة بايا جي الدعاء شيء لمير النقوم كان شيء كنا شوى آمين شي حدا جماعة باكي ولا يخص به نفسه وتأوله بعضهم على أنه يحمل القراءة عن القوم في بعض الأحوال ويسكتي أي شيء كي أو كي شيء كي أو كي ممتاني كراتو وأن أكو إن أكا شيء كركي كراتو كشورار لمن أي لمن شيء أو كي مكراتو كي وكذلك يتحمل القيامة عمن أدركه راكعا وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي أن رويتو لك عبد الله بن عباس الله يكرم سيداتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أذن سبع سنين محتسبا كتب له براءة من النار وإسناده ضعيف والاختيار عند عامة أهل العلم أن يتسب بالأذان yace abinda malamai suka fi so shine in za ka yi kiran sallah in za ka yi ladanci ka yi saboda Allah ba za baka karban albashi amma duk abinda aka aka baka za ka yi karba za a iya baka kyautan abin da ya fi albashi ma wa karihu an yafuza alaihi ajra amma kada ya zamo kana karban lada akai ko albashi kenan an fahimta sagaran je manzon Allah ya koya manzon Allah kenan shi ya gansu yana wasanni ya kira shi yazo da yazo ya koya masa kiran sallah kuma ya bashi kudi yace je ka maka ka zama lada yace ya manzon Allah to a tura ni maka wannan zama lada yace je ka an tura eh قال أخبرنا عمر ابن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن مطرف بن عبد الله عن عثمان ابن أبي العاص قال قلت وقال موسى في موضع آخر إن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي يا من الله أنا أنا زمو الإمام قوم من متعنينا qala anta imamuhu sai manzo Allah ce je ka kai ne liman waqtadi bi ab'afihi kai ne liman ana da ka limanci yau amma fa in za ka yi sallah ka yi la'akari da raunana a cikinsu an fahimta wannan zai iya tsaya minti biyar wannan zai iya tsaya minti talatin da wa za ka yi la'akari minti biyar wattakhiz mu'azzinan la ya'khudhu ala azanihi ajra ka nemi ladanin da baya karban albashi akan ladansa amma in an san ba zai shar ba zai sharadi ba zai muku kiran sallah ba sai an biya da kaza a'a amma zai kiran sallah a bashi abin da yafi albashi ma ya halatta alaisa kazalik abin la'akari kenan kai ne shugabansu amma waqtad bi adhafihi idza amma alaikum man amma an-nas falyukhaffif fa inna fihim ad-da'ifa wal marida wa zal haja akwai mara lafiya akwai raunin ne akwai mai bukata ana Allah Allah a idan da sallah ya je ya zaya layi ya karbi albashin shi ko kudin shi ko menene yana tsaye layin banki ne ko a wurin gyaran ana gyara mishi mota ko babur ya ji kiran sallah ya bar komai ya tafi to kai ma kar ka tsawaita sallah har inda zaka sa ka takura mishi sai ka yi shi fal yukhaffif manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi kewaye ce allimun nasa sai ce me wa yassiru da me kuma wala tu'assiru in aka ce yassiru wai me kenan ai ya dauki wala tu'assiru amma kuma shi aka maimaita saboda ta'kid wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma liman fada liman mu'az bin jabal zai zo masallacin annabi ayi sallah da shi unguwarsu kuma ana jiran shi shine alaran zai zo ya musu limanci in ya zo kuma ya kama sallah sai sallar isha sai tsawaita ya ɗauki sura mai tsawo da ba suratul bakara ali imran nisa wata rana wani shi ya dau ya taho aikatau yayi ne daga noma ya fito ne dako yayi ne ya zo a gajiye kuma yana jin yunwa da alaran mai ɗauko sura mai tsawo sai ce a shi ne ba zai iya ba ana cikin sallar sai ja jiki ya cika sa sallarsa gwargwado yadda zai iya ya je ya ci abincin shi ya kwanta ba haka bane wake nan ba to da aka tashi shi mutane yan zafi ai ya zama munafiki ai wannan munafiki ne ana sallah ya fita ana ya aka kai manzo Allah kara aka ji aka fada manzo Allah ce a'a ku taho da shi ai ba yake hukunci sai an ji sai an kai mutum sai an kai mutum makura ba haka bane ba me ya faru yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu'azu yana zuwa masallacin ka yayin sallah ya zo ya tarar da mu kuma a gajiye muna jiran shi kuma ana Allahu akbar wala dallin amin shi gama alif lam mim zalikal kitab la rabb naga ba zan iya ba shine na kama naga ba zai ba zan iya ba abin zai min nauyi to manzo Allah ya masa fara sai manzo Allah ya joran limami afattanun anta ya mu'az afattanun anta ya mu'az afattanun anta ya mu'az mu'azu fitina ce kake son ka kama mutane fitinan su kake son kai kana son ka fitinai su ne إذا عم أحدكم فليخفف فإن فيهم الضعيفة والمريضة وذا الحاجة كغير عندما نزو الله كي كي حقوكين جماعة حقوكين متاني sai ka kiyaye hakkinta Allah ba ta iko yi maka biyayya sai kin kiyaye hakkin shi Allah ba shi iko ya baki iko ya kula da ke haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine aka yabe shi aka ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum a cikin kira Ali ibn Abi Talib min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim shine shugaban ku da yazo amma duk abin da zai kawo muku tsanani baya su to shi yasa dole mu'mini duk inda yake daji ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk inda aka ce muhammad sai ga sallallahu alaihi wasallama inda aka ce sai ga sallallahu alaihi wasallama do sai ga wani lokaci ma ba ya riga ya ka saba ya zama jiki gaba dai sai ga harshen ka ya faɗa yaushe aka taba samun makhlukin da ya samu wannan daraja duk duniya ko ina kalli musulman kano kadai dauki musulman arewa dauki musulman najeriya baki daya afirka baki daya to musulman duniya baki daya duk najeriya da afirka da mai ana ganin yawan ka ne in kun shiga india na shiga pakistan na shiga indonesia na shiga menene sun fi yawa ko to duk duniya lokaci na caccanzawa ne yanzu muka yi sallar la'asar wani wuri yanzu ake a zahar wani wuri magarba wani wuri isha haka za a ɗinka yi shi awa 24 har ana da kasa lokacin da wanda suke ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kowa shi sallallahu alaihi wasallama suna gama wa'ansu sun fara suna gama wa'ansu sun fara sai shi aka ce mishi muhammadu shayabu ba haka bane ina ba ran muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ce wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadl arshi mahmudun wa hadha muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yasa ba wanda ya taba taba manzon taba manzon Allah ma ne ba jin dadin wannan nake a tsaya kan sahabban manzon Allah amma an ci mutuncin a ci mutuncin ba dadi a ci mutuncin manzon Allah ka je matan ka ta yi ma tuwo ka ci kana jin dadi a ci a zaki ai sai mutum ya rasa imanin shi da ya hankali a ce an munan ladabi dai an san munin da ke ciki amma an ce mishi ka ai yana da wahalar fada yana da wahalar fada yana da wahalar fada shekaran jiya da yana magana wani yana magana a cikin talabijin ai zan je hadisin wane ne a biwa abu abu kafin nar zan zo in lakta kai kaza kaza kaza na ce subhanallah shi na nemi wannan ce kai ka nemi lambar shi ka ce mishi yanzu an wuce nan wannan maganganun duk ba a yin su duk wayannan hadisan mun karanta su duk hadisin da kasa ne mun karanta shekara talatin kenan ba ɗaya muna karatu ya shi aka taɓa tashin hankali ba hadisan ake karanta ba to ya sa me ya kawo yanzu kuma ana ta tashin hankali saboda rashin fahimta babu albarka babu fahimta kuma babu kyakkyawan niyya kuma kowa riya yake kuma kowa na son a ce shi ne shi yasa dole komai ya lalace dole a lalata komai nace ka ce mishi yanzu an wuce nan sai aka nemi lambar shi aka buga mishi ya ce a ai shi wannan abin da ake tsammanin ma shi ba haka yake nufi ba yana nufin da aka ce wa ma kunna mu'azzibi na hatta na ba'asa rasulun na ce in wannan da ya je ya ci gaba ke faɗa ai ko da yanzu wannan fadar wannan magana cewa abuwa abiwa abu ka sunar muna ladabi ne game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda iyayensa ne ba mahaifinsa ba mahaifinsa da mahaifinsa bace ba ka faɗi wannan kalmar ma muna ladabi ne game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kowa ya sani akan shi alhaji yana kuskure an sani zaka yadda a fada in an ka fada zaka ji dadi shi ne wai isa kenan tunda ai manzo Allah ne ce abiwa abu ka to shi kenan ya fada sai ne sai kai baka zo kana fada don baka da albarka baka da mutunci a'a ba haka nan bane ba haka nan bane ba haka nan bane don Allah masu social media don Allah a ji tsoron Allah haka za ka gani gashi nan gashi so ta gashi nan yauwa ne Dr. Ahmad ya goyi bayan a'a daren karatu aka yi ba tare da an goyi bayan kowa ba karatu ake ba a goyon bayan kowa ba a kiyaya da kowa wai ya ce in mutum zai iya zuwa ya ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in an fada shine mai waye waye ce malamai su abinda yake abinda yake adalci insafi tsakanin ikhlasi shine duk mas'ala in akwai sabani a ciki sai ka nuna mutane waɗansu malamai sun ce kaza waɗansu malamai sun ce kaza amma kai ga inda ka tafi amma ka dauki mas'ala kamar magana ɗaya aka yi ciki cewa da aka yi karka je da sunan zaka ziyarar manzo Allah ka je da sunan zaka ziyarar masallaci fassarar da suka bayar ai malamai sun karbi na ilimi wai sun ce babu komai akan waɗanda suka ce ba daidai bane ban kai kafirci kai shirka kai a wajen su ba kuskure da kai laifi zunubi kai tun safe zuwa yamma zunubai nawa ake yi shi abin da ya danganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine za a ta nuna kwanji ana ta balle akwai malaman da suka ce ya halatta kuma ya halatta ne to da masallacin da raudan da madinan albarkacin wa suka ci kuma kowa zai karanta cikin tusannu ziyaratul quburi ina mana tusannu ziyaratul qubur me duk kabarin da ka sani duniyar nan tun daga farkon duniya har ana da kasa wani kabari ya kai wannan kabari akwai wanda ke shi ne inda manzon Allah ke kwace abubakar da umar ya ce salatun wa taslimun ala kabri ahmada wa kabri abi bakirin wa kabri abi hafsu ba goyon bayan kowa muke muna magana ne akan gaskiya ana saki baki da yawa masu wazi da karanta yanzu suna saki baki da yawa karantarwa kuma ya zama shi labarai an ce min kaza wanda ya ce min akwai sharri da ake shirya ma mutane wani yana da mummunan niyya ko yana da zancen shi na karya yana son ya yadu shi ba shi da daman da zai wannan ce zo in kai abokin shi ne ko yana da damar zuwa ce zo yana ta hira da ce ta shigar maka da wayansu maganganu kai ba da ka ji magana sai ka je ka fita cikin karatu sai ka faɗa a ɗauka me kenan ta fi shekaru talatin ana yin wannan dausayin musulunci sani malam sani shu'aibu ba tijjani ne malam tijjani rabiu malam mutar atamma da yusuf ali da waye suna yi tambayoyi suke yi shi su ta bada jawabi kuma tambaya da ta zo sai ka ɗauka ka karanta kuma cikin jama'a ba ba haka ake yi ba malam wani ne shi da abokin shi da ruwa da kani ne suke gida guda wani ya tafi ya je Lagos kan ya zo wannan shake ci aka faɗi wannan a cikin na ce musu wannan tambayoyi sabon gari ake shirya su don a tada hankalin musulman cikin birni ba wani abu ne yake faruwa ba fa kai kuma kowane ne kai aka ce maka labari ya maka izo ka tabbatar da gaskiya da ko ba gaskiya ba a to in ka ce mishi fasikun bi na bai sai ce to ai ni ba fasiki bane ai wannan ba fasiki bane yazo to duk labari ai sai ka tabbatar ana zuwa ne an san kai kana magana cikin masallaci ko cikin hutuba ya ce ai kaza kaza ai kaza kaza ya faru ai wallahi tallahi da yawa ƙarya ne kai kuma da kaji ya shiga kunninka to ka samu abin nan kenan ka samu abu kari ke shi ka je kana wa'azi ilimin ya kari shi ka ɗauko wannan ka saka ka sa don ka cika lokaci kaga shi eh shi a yada a duniya haka aka aka ce musu da Allah ku ce a rinka ana sakin baki cikin abubuwa da wani abin aka faɗa shi kai lissafi to me musulunci zai karu da wannan maganar me musulunci zai karu da wannan maganar suna nan da yawa haka ake ta wazin yanzu sai abin ma ya zo ba shi da kima ana rage darajar ilimin ana rage darajar sunna ai kaza kaza kaza ai sai yace ai kaza ai sai baba ma yace kaza ai sai to me addinin musulunci zai fa'idanci da wannan kun kun taba jin wannan magana to dan Allah me amfanin wannan wannan in ga in duk wanda kaga ma ya faru yayi wannan abu sabon Allah haramun ne ba a so shi kaga mutum ya saba Allah shi karfa mishi asiri shi Allah ya maka me shi Allah ya maka me to ya za zo ana ta yadawa ana ana ba ta addinin musulunci ana kaza ana kaza ana don Allah masu wazi a daina sakin baki da yawa a daina sakin yarantun suna da yawa a cikin karantarwa واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانهم اجرا ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bar wannan da yayi maza maza idan da sallar sai ji wajen liman afattanun anta afattanun anta warwi an Uthman ibn Abi al-As inna min akhir ma ahira ilayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ittakhidh mu'azzinan la ya'khudha ala adhanihi ajra isnaduhu sahih isnaduhu da'if ورخص فيه مالك imamu malik ya yi sassauci za a iya ɗaukar mai kiran sallah a sami shi albashi saboda mai saboda mai kiran sallah nan kaman shi kaman kowa yana da matansa da iyalansa ‘ya'yansa su ma suna son suna zuwa makaranta suna zuwa asibiti suna son riga suna son kudin makaranta suna son kaza kaza kaza to in ba shi da wata sana'a sai kiran sallah me zai hana sa mishi albashi amma ya ce shi yana da sana'a shi yana da ya zai iya yin komai da komai zan zo yi kiran sallah kyauta wa ya hana ba wanda ya hana ba wanda ya hana amma liman yana muku limanci ba shi da sana'a shi wannan limanci kuma kuna kallon shi so kuke ku dora mishi asiri so kuke ku tona mishi asiri ran da ya kuskure ya lati kaɗan shi surutai shekara talatin yana muku sallah ya zo ka sani yana da abinci a gidan shi kunzu kowa zai zo ya aje motarsa waje ya je ya aje takalminsa da ya gama ya karkaɗe rigarsa ya ɗauki motarsa ya kama hanya ya tafi kuma kowa ya ta gan mijinta na limanci masallacin ana cika a shi ta ai mai gidanta yana da kwastomomi ke nan ba haka ba ne ba kun manta da kisa abdulbaki ke nan ya abdulbaki ya gama karatun shi jami'ar islamiyya da jihar ya zo ɗan birni ya je sau kaya ya kai kaso yana rana ta sai zai ce malam an nada ni limami al-muntada yana gama shi sai dariya ta kama ni sai na yi karfi hali ne ya ce ana sanya alheri ya je yana ta fama daga gidan shi inda yake ai zai tashi ya fi nan zuwa kabuga zai tafiya da asuba zai zo da azahar da asar magarba ta suke masu zuwa sallan nan masu motoci a azaka wata rana ya zo ne da ina kudin karanzir wallahi ba babu mutane ba ruwansu ba ruwansu in an ce muntara ya yi larba ke ka kudi an ce kana karantar da 'ya'yansu wallahi tallahi ba sa biyan kudi eh kowa ai saudiya ke wai ta saudiya na ba da kudi wai ta saudiya na ba da kudi ai malam ne shi ba ba dan ya karbi kudi yake sata za a yi ya wa'anda ke karantarwa ba kudi yake biyan su ba haka ake ke da haka za a karya za a karya kana son ka taimaka ga ana ai masallaci ai makaranta ai menene da menene akwai hanyoyi da ake taimakawa akwai hanyoyi da ake taimakawa sai mutum ya zo yana sai mutane sun zo suna bara ba sai sun zo suna bara ba to abdulbaki wata rana kuma na zo da ce zo ya same ni inda ya same malam ai na daina limanci abdulbaki ya zama ya ce gashi ba filata filata ya zo ya zama ce na daina limanci malam ma na garan da na zo na fada maka ka ai murmushi kuma ka nace na san ba za ka iya ba ne ba zai yiwu ba ne ba wanda zai zo ya ce maka ga kwanon shinkafa guda ɗaya ko a kudin mene da mene ne kowa zai zo da yadda ake jera motoci kofar gidanka a kan titi a ko'ina haka za a ce ina supermarketin dara radis mai son sukari nan zai saya mai son shinkafa nan zai saya da ba za a samu kuɗi ba ba za a samu ba amma kowa yana zuwa ne zai ajiye ya tashi tafiyarsa ya karkada rigarsa ya tafi to sai ya zo ya ce wallahi kudin kananzir da za a sa cikin cikin a ci balbal wallahi babu kananzir lokacin nawa ne na ce ca kake zuwa da suke da motoci da ba manya-manyan motoci su zo iyakacin shi kenan ya zo ya sallah ya tafiya shi ba ruwan shi ka rayu ko ka mutu in za ka yi masa limancin shekara talatin sai dai ka yi ta yi ran da baka da abinci sai dai ka kwanan yunwa su kuma ga su da kuɗin sun rasa abin da za su yi da shi saboda me saboda komai baya tafiya akan tsari komai baya tafiya akan tsari komai baya tafiya akan tsari to ya za a abu zai tafi ba yadda za a yi abu ya tafi haka ko komai ana yin shi ne akan tsari an fahimta in ka gina masallaci ka samu wahala ka gina makaranci ka samu wahala kana zaune gida kuma ka samu wahala to me amfanin mutum Allah Allah ma baiwa kana zaune ba dole ka je karantar ba tun aka ce mutum yana karantarwa shi karatun yunwa yake sa ko koshi surutun a ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba har na kullum za ka je sai ka kai akwai abin da za ka je su tara kudi cauji har su su gina muku masallaci ba kwajin kunya me ya amfanin kana tara kuɗi baka taimaka ma addininka baka taimaka ma masallaci baka taimaka ma makaranta kun bar mutane sun zama almajirai ana bukatan kaza ayi kaza kaza sa'an nan zaka cire a lahira zaka duk wayan abubuwa duk an tashi an wuce nan an an wuce nan wallahi an wuce nan kai ma zaka duba dai gani Allah ya san abin da ya baka Allah ya san karfin karfinka amma ga naira kaza a'a me ake bukata za a yi me ake bukata a ce za a yi kaza ne za a fada da masallaci ne za a yi shimfiɗa ne za a yi fenci ne ka ce ka ɗauka shi gina shi sa ka talauce kana da kuɗi ne mota ana sai mota mota mota bana ba harka shekaru da suka wuce nan dubu uku ne fijo dubu shida ne ba ya fi gaba ne lokaci bana ba harka dubu uku ne ni na sai mota suzuki mini bus naira dubu da ɗari takwas dubu biyu aka sallama min nace a rage min ɗari biyu aka ce an rage ma kabiru yaro musa uac in ka je can ga wankancin kwari wannan abin nan shi na ake ci a nan aka wanke man kamfani naira dubu a'a fijo dubu shida ne bana ba harka dubu uku ake sayar ba ku taba ku ba haife ku bane lokacin dala sile biyar ne ba dala sile biyar sile biyar da najeriya tana takarda sile biyar dala daya sile biyar a 1984 ne 83 84 ne ko 5 dala ta kai naira daya aka ce dala ta tashi dala sile biyar najeriya sile biyar in ka buga kudi ka je aikin hajji sai in aka baka kudi sai ka ci riba Na- naira ta fi komai karfi a lokacin shekara 41 ba shekara 100 ba fa dala duk darajar ta wallahi sile biyar ne sile biyar da sisi sile biyar duk wanda ya sani ka ka je wafa ka tambaya mana gani yanzu nawa dala ta kai nawa to wace irin rayuwa ke ne ya za a yi talaka ya rayu ya za a yi a rayu akan gaskiya ya yi rayu mota na dubu shida kana saya ta zaman miliyan kaza kuma dole ka saya kana saya wannan duk kana iya yi amma a taimaka ma addini a taimaka ma waɗanda suke bukatar jango shi ne yake da wahala ba za ka yi ba a kuskure ne ko وقال الأوزائي الإجارة مكروهة أوزائي يتي الباشي مكروه ولا بأس بالجعل ما هو الفرق ب- ميه بمجلس كان الباشي ده جعل الباشي نايش إذا زامن الباشي أنا أما كي ذات باك كذا أنسك مكني باك كي شرعي باك وكرهه الشافعي وقال لو رزق الإمام المؤذن من بيت المال من خمس الغنيمة أو الفيء أو الفيء صحن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس إذا لم يجد متطوعا وين با سامو wanda zai kira sallah tatawwi ba aka samu wanda yace shi zai yi amma sai an bashi abin da za a bashi yace babu laifi to sai a daina kiran sallah kenan har ba za a daina ba ko قلت وكذلك لو رزقه واحد من أرض الناس فلا بأس yace haka in aka samu mai hali yace zai zai dauki albashi kowane wata zai biya shi kaza zai ta bashi abinci zai bashi gidan da zauna zai yace babu laifi قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني وحول السند قال وأخبرنا أبو الفضل زياد ابن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو محمد الشريحي قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد ابن زنجويه قال حدثنا عبد الله بن صالح وحول السند قال وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن ابن العباس الفضل الفضلوبي الفضلوبي البوشنجي بها قال أخبرنا الخطيب ابن الح... أبو الحسن عمرو بن محمد ابن شهيد قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي ابن حامد الماليني قال حدثنا أبو سعيد عثمان بن سعيد ابن خالد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن سنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل مرة ستون حسنة وبكل إقامة ثلاثون حسنة هذا حديث ضعيف عبد الله بن صالح أبو صالح الجهني مصري كاتب ليث صدوق غير أنه وقع في حديثه مناكير باب إجابة المؤذن babin da ya zo na amsa in mai kiran sallah na kiran sallah sai a amsa mashi to ina mana ijabatul mu'azzini yanzu za mu ji ina mai ake ce ma ijabatul mu'azzini ko insha Allah قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن أبي عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منزون الله صلى الله عليه وسلم إتي إذا سمعتم النداء إن كوكا كرة كرة صلى كنا فقولوا مثل ما يقول المؤذن ku faɗi kamar kwatankwacin abin da ladan ke faɗa an fahimta ina ma na kwatankwacin abin ladan ke faɗa in ya faɗi Allah amma tsakanin kai da shi kai ba za ka ɗaga murya ba an fahimta in ya faɗa sai ka faɗa in ya faɗa sai ka faɗa هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وعطاء بن يزيد الليثي الجندعي يقال كنيته أبو يزيد من أهل المدينة قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل فربري yana cikin almajiran buhari waɗanda suka rawaito buhari wato rabri ismail al-bukhari قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man qala duk wanda ya faɗa hina yasma'un nidaa lokacin da yake jin kiran sallah bayan ya gama kiran sallah an gama sai ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah hadha hadithun sahihun akhrajahu al-bukhari ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk sa'an da kaji an yi kiran sallah to bayan ka amsa kiran sallah an gama to sai ka kawo ƙuri'anka ka kada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fi kowa ƙuri'a tun da aka yi duniya har annabi kasa mana makaman mahmud wani matsayi ne ranar lahira Allah ya tanar da shi ma bawan Allah kwaya daya tun daga farkon halitta har karshen halitta mutum daya Allah ya tanar da wannan kujera manzon Allah ce ina fata na zamo ni aka tanadar wa wannan kujera saboda haka fa'ainuni biddu'a'i ku kada min ƙuri'an ku taimaka min da addu'a duk inda ka ji an yi kiran sallah kace Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata in ka fada manzo Allah ce halattahu shafa'at yau ta riwaya abinda manzo Allah yake nema kenan yace ka taya shi addu'a to ka yi lissafi tun daga ran da manzo Allah ya faɗi wannan magana har zuwa al'ada da kasa musulman duniya duka suna wannan abin wata irin ƙuri'a kenan wace irin ƙuri'a kenan yasa manzo Allah ya fi kowa ƙuri'a ranar lahira tun daga duniya har lahira amma bai yanki ya ce ni Allah ya tana daba wannan kujera ba ba alfahari ana sayyidu wala da adama wala fahara ba alfahari ba duk inda ka yi duk wanda ya alfahari sai Allah ya karya shi yi haka Allah ce cikin hadisan kusi cika da isa da nuna isa fagena ne duk wanda ya shigo zan karya kashin bayansa kuma duk wanda ya shiga sai Allah ya karya kashin bayansa kowane ne sai Allah ya kunyata shi shi yasa ake tawazu'anci abinda aka san ba haushe da shi Allah shi gafata malam sai ce almajirin malam dai almajirin malam dai almajiri amma haka zuwa da mu malamai ni kaza mu kaza eh a koshe wa dan hudu ce modibu cewa ke sabbi na ne ai sabbi ya ishe ne izafi da ya ishe ne wani eh me ina laifin sabbi ma هذا حديث صحيح ومحمد بن المنكدر ابن عبد ابن عبد الله ابو بكر القرشي تيمي مديني الوسيله القربه الوسيله القربه انا نيمان منزل الله كسانشي ده الله kusanci da Allah kuma babu wani wanda ke da kusanci da Allah sama da manzon Allah kuma yana nema har yanzu wai zai ce shi ya koshi ko ya isa قال الله سبحانه وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد فقد كرنت لما تنك أنك قواني ندى أنجي كرن صلى الله عليه وسلم تقيم منظر الله أبن ديك يسو ba ku je ku kirkiro ku kago ku yi kaza kaza kaza kuna bata wa kanku lokaci ne wallahi ku yi fada kar ku yi fada ku yi zafi kar ku yi zafi kuna da karfi ba ku da karfi kuna da ba duk bata lokaci ne duk bata lokaci ne ba wanda zai yi abu ya ce ba wanda zai yi abu ya ce uban shi zai lada- na- zana mishi lada ko dan shi ko babbansa ko a'a mala'iku ke rubutawa mala'iku man haya sunan ma amar hatarin da ke ciki ana tausaya musu ba su sani ba ne mala'iku su an nuna musu ga abin da za ku rubuta malada dan ka je kai abin da babu lada sai mala'ika ya rubuta ma da sai su rubuta ma ba ta lokaci ne wallahi ba ta lokaci ne ba ta lokaci ne kuma duk abin da kaga ya daga kai yana walwala wallahi tallahi sunna ba ta taso ba eh duk sa'an da sunna ta daga kai wallahi ko ana so ko ba a so komai zai koma kasa ko- ko- ko yanzu ko zuwa gaba kuna tashin hankali ba tashin hankali wallahi sunna ita ke da ɗaukaka duk sa na ga abubuwa suna samun walwala ba sunna da sunna ta zo tafiya take yi haske ne ga haske ga duhu Ah, ga haske ga duhu ba ga shi yanzu mun kunna ah, ba ga shi mun kunna fitilu ba in dare yayi kowa na son haske wannan ya kunna wannan ya kunna wannan ya kunna in gari ya waye rana ta fito kuma fa in ka bar naka sai a ce ka zama mai in rana ta fito sai kowa ji ya kashe fit- yana kashewa da kanshi a lokaci in ka bar fitilar ka sai a ce wannan ko ba shi da hankali ne ko menene da menene a shar'ance ma ka yi laifi saboda me ka yi almubazziranci in ma kan gaskiya kai an fahimta shi yasa sunna ita ke da ɗaukaka in ba ta samu gata ba ne sai wa'ansu komai ya zo ya tafi komai ya zo ya tafi amma suna na zuwa shi kenan ko ka yi hakuri ko kar ka yi hakuri fagenta ne wajenta ne ita za ta zo ta ture ka ta tsaya ko kana so ko ba ka so ko da daɗi ko ba daɗi to ka sarbu da shi da to sai kuma al'amura suka zo suka zama hanyar rayuwa to ya za a yi sai a sake gaba ɗaya haka yana da wahala ko ko ba shi da wahala yana da wahala قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان سمعان قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوى عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا سمعتم ال... إذا سمعتم المؤذن إن كوك جلادا ميكرا صلى فقولوا كمثل ما يقول كفدئر أبن ديكي فلا ثم صلوا علي سألنكم من صلاتي فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا duk wanda ya min salati ɗaya Allah zai mishi goma wace ce wace tijara kowane ciniki ya fi riba ya fi wannan riba in kai ɗaya ba limamin unguwanku zai maka goma ba ba sarkin garinku ba ne ba almajiranka ba ne Allah zai ma guda goma to ya za a yi lissafin wannan sai a neman auditor general kenan ya za a yi lissafi in kai ɗai sai Allah ya ma goma duk ibadan da kake yi wa kake roƙon Allah ya karba kana roƙo Allah ya karban maka to sai ashi Allah ya yi maka goma sai kuma wa- wa zai karba kenan sai Allah ya maka guda goma in Allah ya ba guda goma to da me suke karbabbu ne ko su ba za ka amfa addu'a wani ya karba shi su shi kenan shi sa salatin annabi sallallahu alaihi wasallama to amma shaidan da ya san haka sai ya zo ya ɗauke ka ya ɗora kan wani abu ya ce ga salatin annabi sai ka bar wanda annabi ya taho da shi sai ka je kana fada kan wanda kai ka taho da shi ko malaminka ko shehunka duk masu fasahan duniya su haɗu su- da harshe ɗaya su kirkiro salati wallahi bai yi kusa daidai ba da abin da ya fito daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zai sa su daidai duk masu fasahan duniya su haɗu wanda ya kawo iya gwanintansa wanda ya kawo iyawarsa in a'a bai kai na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to shi yasa shi dan ba zai ce ma karkai ba zai ce eh za ka yi amma ga wanda za ka yi kana yi mala'ika ba ruwan shi mala'ika cewa ka yi la ya'suna Allah ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون aka je aka kawo rajista mutum hamsin ke cikin wannan rajista suke kula da kaza kaza su ne za ba albashi shi ka zo ka share unguwan duka ba tare da an ce ka share ba ba tare da an sa ka ba wata ya mutu shi ka zo ka ce kai ma baka albashi masu albashi sun san da kai ne ga abinda aka ce a yi kai abinda ka je kai ya fi wahala lalle ne ka yi wahala amma wahala zai sa ka samu abinda kake so eh eh thumma salu liyal wasilata sai kai salati daya sai Allah ya ma goma sannan kuma ka ce fa innaha manzilatun fil jannati la yanbaghi an takuna illa li 'abdin min ibadillah daraja ce kujera ce wani matsayi ne a cikin aljanna yace duk halittar duniya tun daga farko har karshe ba wanda ya cancanci wannan kujerar sai bawan Allah daya wa ana arju ayyu raja'in haza ya rasulullah manzo Allah ce arju ina fata ina fata ina sa rai an akuna ana huwa na zamo ni ne wannan bawan da Allah ya tanadar ma wannan kujerar to saboda shi sai mai faman sa'ala liyal wasilata hallat alaihi shafa'a wanda ya rokan min wannan wanda ya kada min kuri'arsa akan wannan kujera hallat lahu alaihi shafa'a insha Allah zai sa manzon Allah ya cece shi هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن سلمة المرادي عن عبد الله بن وهب عن حيوى ورا من كيلو إيه لو بشي هاي تو wa'annan duka su ne su ne ke nuna su ne ke nuna cewa jihadi sai an jajirce duk fitinan da shi ake yi a cikin najeriya a cikin kano ba abin da ya dame su shi suka je zone 1 suka rubuta dr ahmad ya ce shi a tafi corona hatsari ina zaune aka amin takarda gashi nan zone 1 shi a sun je sun ce farko dai shi'a ma ai an soke su lasisi su ko ke suka sa menene ja'afariya suka ce to kaga ni shi'a na ce ban ce ja'afariya ba da ya kamata wannan magana ma ta same ni ya kamata a nemi da wannan magana shi'a na ce shi'a kuma an ban dindinta a cikin a Najeriya to me suke sa a yi wai a hana ni saboda a zauna lafiya yanzu shi'a ba su kawo tashi hankali ba shaidarar hadisi za su kawo tashi hankali a Najeriya inna lillahi wa inna ilaihi wannan zone one ne da aka je aka kai sun tambari abu nan aka kai to ya za a yi haka je aka duba wannan ake sun babu wani mai shi'a na ce su kuma suka rubuta kan takardar su jafariya saboda sun ce shi'a aisha ce an soke shi'a najeriya kuma kuna cewa shi'a duk fitinan da suke yi su zagi manyan sahabbai su wai bai zaka fitina ba sai dai cewa da na yi shi'a ta fi korona hatsari wai wannan shi ne zai kawo fitina a najeriya kuma ya mamu na fada korona tana fada ne da wanda ke zamaninta ta kashe wannan ko wannan rayu ku da kuke fada da wayanda suka bar duniya shekara dubu da ɗari hudu da wa kuke fada tun da aka yi duniya tun da shi'a suka tashi duk malaman duniya sun san da aka ba inda aka taba cewa ga shi'a sun je sun yi jihadi sun bude sun kafa musulunci an shigar da mutane musulunci a'a duk inda shi'a suke ba su da muhimmanci sai dai ya za su gallaza mu sunna ya za su gallaza mu sunna ya za su cutar da sunna ya za su tada hankalin sunna abinda suke so kenan ba ruwansu da kafirai ba ruwansu da kafirai ba ku san jami'ar islamiyya na tel aviv ba ana turo ba kun karanta jami'ar islamiyya na tel aviv eh jami'a ce aka fata ya fi shekara 56 muna jami'ar islamiyya mun sa akwai jami'ar islamiyya fitar abi amma ba a ɗaukar kowa cikin sheba yahudi wanda za a training din su tafsiri tauhidi hadisi fiqh larabci kuma shi- ba- ga sunan larabci in aka gama ya ce kai sunanka kaza kai sunanka kaza kai sunanka kaza ku je cikin musulmai ku yi barna shi sa za ga mutane sun zo wai suna yaki ba za su taba taba arna ba sai musulmai suke kashe an fahimta اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
ba da lada